الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilil huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ashirin da shidda da watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu da watan goma sha biyu na shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul anbiya a satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 29 wa man yaqul minhum kanta ne zamu tashi mun tsaya kan aya ta 28 zamu tashi kan aya ta 29 muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan karatu mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
bayan mun ga irin yanda mala'iku suke ai idan ka duba ayar ta baya Allah ya gaya mana ko su wane ne mala'iku Allah ya ce bayan Allah ne mukuramun wanda Allah ya darastar da su to kuma muka ga cewa lalle lalle kar mutum ya dogara da cewa su mala'iku masu daraja ne ya dinga tsimai aje a cece shi babu wanda za a ceta a ayatai baya sai aka ce illa limanir tada sai wanda Allah ya yarda da aikin shi idan kana so a cece ka sai ka yi aikin da Allah zai yarda shikenan ka shiga cikin wanda Allah zai ba da izini a yi ma ceto amma bai yiwa kawai haka nan bakka aikin Allah bakka bin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam domin annabi ya ce ya bar mana abubuwan da idan muka damƙe su ba za mu tabbacewa ba kawai ka ce kana tsimin ceto a'a za ka yi aiki tukuru ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana sannan kuma in Allah ya sa kana ciki sai Allah ya sa a cece ka don kowanne annabi ya gaya mana bai iya shiga aljanna da aikin shi sai da rahamar Allah sai da rahamar Allah kuma mun ba da misalin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo da su domin su sha ruwan alkautar ranar kiyama in an zo gurin gurin da annabi zai dinga ba mu ruwa da hannun shi madaukaki muna sha ruwan da in ka sha shi ba kai ba ishi ruwa hal abada annabi zai zo da wasu mutane sai mala'iku su kauda su su ce ya rasu ya rasulullah ba mutanen ka bane wannan annabi ya ce ummati ummati al'umma ta ne ce wannan ba al'ummar ka bane ai bayan ka sun kirkiro abubuwa da yawa sun sa a cikin addinin nan sun jirkita shi abinda ba addini bane sun ce addini ne sun canza ba abinda ka bar musu akan ba abinda ka bar su bane akan shi suka yi annabi zai ce mine fasuhuqan suhuqa fasuhuqan suhuqa ne santa ne santa ba ni ba su ne santa ne santa to kenan Allah subhanahu wataala da yake gaya mana darajar mala'iku kuma ya gaya mana su wane ne za a iya ma ceto sai wanda Allah ya yarda da aikin shi sai Allah ya gaya mana su kansu mala'ikun tsoron Allah suke tsoro na mamaki kuma da yawa ne mala'iku mun ga hadisin da annabi ya ce sama ta yi nauyi kuma hukkulaha ya cancanta ta yi nauyin saboda a sama babu taki ɗaya sai mala'ika sai da wani mala'ika lirabbihi sajida iya sujada ga ubangijin shi ku duba yawansu kuma da mala'ikun da suke shiga kullum cikin baitul ma'amur can sama su huce kuma gobe su ne dubu na dubu saba'in dubu saba'in haka ne ko? to irin wannan ga sunan diyawa diyawa diyawa ne mala'iku kuma tsoron Allah wa hum min khashiyati rabbihim Allah yace mine wa hum min wa hum min khashiyati من خشية ربه وهم من خشيته وهم من خشيته mushfiqu a dangane da tsoron Allah tsoron Allah suke matuka bayi ne na kun fayakun bayi ne wanda ba su saba ma Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba ma Allah abin da ya umurce su kuma abin da yace su yi suke yi to amma duk da wannan ku duba ayar da zan mu tashi sai Allah ya ce ni wa man yaqul minhum inni ilahun daga cikin mala'ikun duk wanda ya ce shi ilahun Allah ne, ko da aka ko da wani ya ce shi Allah ne, wa manya duk wanda ya faɗi wannan min dunihi wanda ba Allah ba, fadhalika na jizihi jahannam. Allah ya ce za mu sakauta mashi da jahannama, ka zalika na zalimin, haka muke sakauta ma miyagun iya azzalimai. Wannan mala'iku ne Allah yake cewa duk wanda ya ce shi za a bauta ma, ba Allah ba ga sakewa shi to shi Allah subhanahu wataala kowane ne in ya gama shirka da shi to sai ya ɗanɗani kuɗa shi sai Allah ya azabtar da shi la malakun muqarrab ba wani mala'ika ba makusanci wala nabiyyun mursalun ko wani annabi wanda Allah ya aiko duk wanda ya saba ma Allah Allah zai karya mai baya ya jewa shi cikin wuta ku duba ku ga al'amarin yanda yake idan aka fara daga mala'iku aka fara da annabawa ma'aika aka fara da aka je da annabawa kai mi zaka ce ɗan fara hula ko kai mi zaka ce an kamna tsakuwa to ya ka gani kai saboda haka duk wanda ya da awal a mushi bauta ko a mushi abin da sai mahaluk Allah ake ma to kamar ya ce shi ma Allah ne a bauta mushi an gane da kyau ko sai Allah ya ce mai gaba
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
na'am وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari yake cewa awalam yaral ladina kafaru shin waɗanda suka kafirta wai ba su gani anna samawati wal arda kanata rataqan ita sama samman nan da ƙasa kanata rataqan ada rataqan ce fa fattaqana huma muka hudas to menene rataqan malaman tafsir sun yi fassara biyu akan wannan rataqan din bangare na farko suke cewa ai ratakan ana nihin babu abin da yake hutawa daga cikinsu shifka batta hutawa daga ƙasa ruwa bai hutawa daga sama babu abin da za a iya kullowa daga cikinsu sai Allah ya ce fa fattaqna huma sai muka huhuda su aka bude hanyoyi domin eh, fassara wajen biyalke da kai anan wannan fassarorin su ne manya wanda sun shiga ciki aka bude hanyoyi ƙasa take hudo tsirrai duk abin da ka shifka shifka sai Allah ya mai albarka sai ya huto ka samu linki ba linki sama take zubo ruwa kuma ku duba wani irin hikima ta ubangiji mun sha bayani a nan duk ruwan da ake yi a kowace shekara ruwan da yake shigo- shigowa daga sama zawa ƙasa c'est la même quantité adadin ɗaya ne ɗaya ne shine ya zubo bana shine ya zubo bara shine ya zubo bara waccan nafsu adadin shine Allah yake zubo mu a duniya kowace shekara hadisi ibn Abbas anan mutum zai tambaya yace to me yasa wani wuri ake hori me yasa wani wuri kuma ake ambaliya inundation ruwan ya ci su to Allah fa'alun ne lima yurid me aikata abin da ya ga dama ne ruwan ne ake kauda shi wannan wannan a zuba ma ƙasa kaza wannan a zuba ma gonakan suwa ne wannan a zuba ma ƙasa kaza wani bi a cikin ruwan ma za a zuba ruwan a cikin teku amma nafsul adad shine zai zubo kowace shekara wani wuri kuma Allah ya hana su a ƙiba su ruwan kuma ga wani wuri an zuba musu iya ta ɓanna kun ji fassara ta farko fassara ta biyu suka ce a ana nihin ratakan a damƙe a damƙe suke da sammai da ƙasan wannan gaba ɗaya kana ta ratakan ai mulassafa suna damƙe fafattaɗina kuma sai muka yi buɗi a tare da su wannan kuma ya biyo bayan wata a science geograph sun kawo su bayani cewa akwai wani system da ake ce ma wanda aka yi a duniya tunda in ka duba lissahi akan geography zaka ga mil- shekara miliyar biyar da suka huce suka ce babu duniya a shekara miliyar hudu da rabi ne aka samu duniya sai suka nuna cewa ai da sama da ƙasa a damke suke sai suka bude aka kawo wannan system da big bang in ku duba ku duba ku yi research da kyau big bang za ku ji bayanin shi da yawa yanda suka faɗi suka ce a damke suke sai aka samu wata force wani ƙarfi ya shiga tsakaninsu ya bude su sai ƙasa ta yi ƙasa eh wannan duk bai sauya bai saba ma ba wannan fasarar ta biyu da ƙasa ta yi ƙasa sai suka wargaje suka rarrabu suka rarrabu suka watso aka samu kwantinan kwantinan kwantinan kwantinan da ruwa a tsakaninsu kuma duk abu wanda yake tare da su a lokacin tun mai ƙarhi ne ya ƙasa da gurin da ke da kwai oxygen sai ya samu jazaba shine attraction terrestre sai ƙasa ta janyo shi yanzu wannan in ka sake shi kwaduwa zai yi amma akwai wani tsawo na sama na sarari idan ka je ka huce in ka sake shi tsayawa zai a wurin eh babu yanayi bai tafiya babu ja eh makin wannan babu shi to duka irin wani abin suka yi bayanin shi da yawa zaka ga kamar sun bi wannan ayar domin duka mafi yawan sabon kin daman karatun musulunci ne suke karanta su kirkiro su ce kaza kaza da sauransu eh duka wannan abubuwan akwai shi a musulunci buga ba misalin wanda ya samu an kabuta bacin ce take yin iya take yin gida afon bayan shekara da shekaru shekara dubu da wani abu da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi research sayan sabon ya samo cewa ashe a tautau mace ce take yin gida ba namiji ba ya zo ya gaya ma wani musulmi ya ce yau mutum annabi ya gaya mu inda Allah ya ce kamar salil an kabo tattahadat baita kamar an kabo da gida ya mace mace mace take yin gida duka irin wannan abubuwan akwai su a musulunci to kaga wannan system din nasu na buɗe duniya system din gunduwana ake ce mai daga research din wanda ya da fari wani ne a ƙauyen India ya samu gujen ana ce mai gunduwana ya yi research din da kyau ya bada kuma abin ya zo kamar ya biyo fassara wannan kana ta ratakan fa fattaqnahuma Allah ya sa iska a ciki sai ta buɗe sama ta tsaya sama ƙasa ta yi ƙasa fassara ta biyu kenan dukkan fassarar dai tana nuna cewa Allah mai iko ne a bisa dukkan komai domin suna nuna cewa su a bayanin da suka yi kamun sama ta abku wani gajimare ne da iska yake gangamuwa yake gangamuwa yake damke da sama to shine yau da gobe yau da gobe koma ƙasa aka huda yayi ƙasa shi kuma wannan sai sama abin da yawa ne an gane ko sai Allah ya ce mine وجعلنا من الماء كل شيء حي نعم.
فلا يؤمنون kana ta ratakan a da suna tamke fafatakna huma muka bude su waje alna min alma'i kulli shay'in hayy muka sanya rayuwar komi daga ruwa ka duba abin da Allah ya ce fa rayuwar komi daga ruwa afala yu'minun yanzu ba su yin imani su koma ga Allah subhanahu wataala rayuwar komi daga ruwa Allah subhanahu wataala ya sa idan ka duba zaka ga a ɗan adam dukiyar na jikin mutum dukiyar biyu filusaini na cikin gangar jikinmu duka ruwa ne haka mutanen likita suka faɗi biyu daga cikin uku duka ruwa ne ɗaya daga cikin uku a jikin mutum shi kaɗai ne za a samu nama da gashi da menene da ƙashi da menene kuma kan wata jijiya ko amma biyu cikin uku duka ruwa ne waje alna min alma'i kulli shay'in hayy rayuwar komi daga cikin ruwa take lokacin da aka watso sama ta yau ƙasa ta yau ƙasa sama ta wuce mafi yawan ruwayen da suke nan gurin Allah ya hukuda kuma bisa ya bisa kin ma ko ina yanzu nan in kai gini kai gini kai gini sai ka iske ruwa ruwa ne a huhude yanzu wannan abun bai sa mu yi imani da Allah musallalle Allah mai iko ne a bisa dukan komi sai Allah ya ce waje alna fil ardi na'am وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم na'am وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
ku duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'alna fil ardi rawasiya sannan muka sa rawasiyan an ce rukun kamar kusa jimshikai aka jajjefa su fil ardi a bisa ƙasa don kar ta yi ragalgaza ta jujjuya ta yi doro ta yi kaza ta yi menene ta kakka da mutane ta yi ba a iya zama a busanta ta zama to kamar sabul muban ko ina ko ina motsi yake sai Allah ya daddace ta da ya daddanne ta da kasa arrawati shine ake ce mai astawabit matabbata aka daddanne ta da dusi duwatsu duwatsu duwatsu sannan ita ƙasar wannan idan ka duba tarihinta za ka bi abin al'ajabi annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana dangane da saman ruwa ya ce a ƙasan wuta yake kuma wuta a ƙasan ruwa yanzu duk inda kake a duniya can ƙasa hantakar ta ƙasa wuta ce bisa wuta ne muke ta bala'i shi yasa za ka ga wani bi akwai duwatsu masu aman wuta da ake cewa volcan za a samu tsiririyar ƙofa tun daga can hantakal ƙasai da hutu ta dinga watsa wuta sama volcan ɗin nan kuma inda ke da kwai manya-manyan shi a kilo hamsin yake kashe dabbobi zafin shi in yi da dutse mai aman wuta kaga wuta kuma a cikin ruwa tana hutawa tana bala'i waye isa yi wannan wuta a cikin ruwa kuma ta ki mutuwa to duka wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce mi وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم لعلهم يهتدون waja'alna fil ardi rawasiya haka muka sa matabbata sune tawabita a bisa huskan kasa an tamida bikum dan katta karkata ta girgiza ta ta lalace waja'alna fiha fijajan sannan muka sanya hanyoyi subulan hanyoyi fassara fijajan ce hanya kala kala ga ta nan la'allahum yahtadun dan su shiri in za su gari daga wani gari zuwa wani gari yahtadun din wannan na shiriya kamar ka huta daga nan za ka maradi ai ba ka wuta ba kai nan arewa ko kenan sai ka shiru ka bi hanyar maradi ga ta nan gure shine ya hatta dunkin wannan anan Allah subhanahu wataala da ya ga dama sai ya hana mu hanyoyi na ko ina amma Allah ya sanya mu hanyoyi a sama da ƙasa hanyoyi a sama shine inda Allah yake cewa was-sama'i zatil hubuk والسماء ذات الحبوب Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi yanzu nan hanyoyi ke da kwai yawa a tsare da mu ko magana da zan yi misali kai ka ji da mutum biyu suna magana magana ta sai ta bi wata hanya ta je kunnenka ta haka sai ta biyo wata hanya ta zo kunne na in suka ci karo a hanya sai kowa bai ji ba kowa abin da kowa ya ci hanyoyi kenan ya ishe ku misali yadda jirage suke yawo a- a a sararin sama wannan ya bi hanya kaza ya bi altitude da kaza da yana bisa wata parallel da menene duka tsare-tsaren wannan kuma ga hanyoyi na ƙasa wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya tsara abin shi tsaf la ilaha illallah sai mi gaba وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون
Allah ya ci gaba da bayani cewa wa ja'alna sama'a saqafan yace muka sanya sama rufi wa ya taba ganin runwa wadda za ta yi shekara dubunnai bata wado ba to ga ta nan farji'il basara karratayn yanqalibu ilayka أرجع al-basar البصر هل ترى من فطور thumma arji'il ثم basara ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو هدير
Allah yake ce ma duba ka gani kaga wata koha ka taba ji a ce a ƙasa kaza sama ta yanke ta faɗo babu sake kon koma a ganin naka zai komo kaskantacce bai samu ba abin da yake nema saboda kana nema kaga wata koha gini ne wanda Allah ya yi shi ya tsaida shi kalma ce ta kun fa ya kun zamanto sai ya zamanto shikenan magana ta kare kalma ce ta kun fa ya kun zamanto sai ya zamanto daga ƙasa zuwa sama nan tahiyar shekara ɗari biyar ko? Kaurin sama ta farko tahiyar shekara ɗari biyar. Daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tahiyar shekara ɗari biyar. Kaurin sama ta biyu tahiyar shekara ɗari biyar. Haka ya tahi ya tahi ya tahi har zuwa sama ta bakwai. Daga sama ta bakwai za a shiga sarari. Fili ne wanda yake shi ne ya tahi ila masha Allah. Sannan kuma sai a iske teku ruwa. Ruwa ne a can sama. attahiya wadda take ita ce tukwana iske al'arshin ubangiji wa kana arshihu ala al-ma وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci sammai da kasai takadirin kwana shidda kuma ya daidaita daidaituwa wadda ta yi daidai da shi a bisa al'arshin shi وكان أرجه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا
kun ji yadda Allah ya ce ko arshin al'arshin nashi gadon shi gadon shi na iko ko kursi in kujerar shi ta Allah tana bisa ruwa a bisa ruwa ne yake kuma shine saqaf rihi na aljannatul firdaus subhanallah yanzu ka dauki ruwa ka zuba shi haka ya tsaya anan me yiwa iko ne bisa iko iko ne wa idza ra'aita thumma ra'aita وإذا رأيت thumma ra'aita ثم رأيت نعيما وملكا To irin wannan- كبيرا.
irin wannan abubuwan ne zuciyarmu da ƙwaƙwallonmu ba ta iya lissafowa abin ya huce hankalinmu kawai mu yi imani da Allah abin da yake zai yi mu tabbatar da ya iya ƙwaƙwallonmu ba ta iya ɗaukan wani abu to haka al'amarin yake sai Allah ya ce waje alnan sama a sakafan mahafuzan rufi ne abin kiyayewa Allah ya kiyaye shi babu wanda ya isa ya rosa shi za kamun zawa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka hurtumo aljanni aljani daga sama sai da duniya ta fara ɗan tsubu da suke aiki da aljannu sai ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya su sauraro mala'iku na sama ta farko mi suke cewa tukurrai ne ko Allah kiyaye mu da su sai ɗaya ya gaya ma ɗaya ya gaya ma ɗaya ya gaya ma ɗaya su zo su gaya ma boka mai aiki da aljannu in ya samu gaskiya ɗaya ya faɗi a duniya sai ya ƙara ƙarya goma ko ɗari ko kaza da sauransu yaya ne ake su fusgo abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala in ya so abu sai ya kiran Jibril daga Allah ya kiran Jibril sai mala'ikun sama ta bakwai su faɗi su somi don tsoro kal aje wani abu ne zai afko sai Allah ya ma Jibril wahayi in Jibril ya sabko sai mala'iku na sama ta bakwai su ce ma da ƙala rabbuna mai ubangijinmu ya ci sai ya gaya musu sai mala'ikun sama ta shida su ji ha- magana hayaniya sai su tambaye su ma da ƙala rabbuna mai ubangijinmu ya ci sai su gaya musu hal a zo sama ta ta farko a nan su kuma sai su saurara to lokacin da za a aihi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga nan aka kiyaye aka tsare sama ba su isa ba su je su jiyo abin da ake ballanta na su zo su waɗi su da kansu suke faɗi wa inna la masana sama'a fa wajadnaha وإذا السماء نعم.
فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع faman ومن yastami يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
sun shahi sama yace he muka suka ce he muka same ta an cika ta da dokokin tsaro security an tsare har daga ba suke cewa inna la nadri a sharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ko mu sani ba wai wani sharri ne Allah yake so ya zubo a ƙasa ake koyewa kan wanda ya sani ko ku Allah so ne yake su shiryu Allah ya tsare gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya tsare bisu iya hawa sama balle su sato zance su gudu su gaya ma koka kuma Allah ya halicci tarmamu saboda abubuwa guda nawa Zi- zinatul likawakib إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب Allah ya ce mun adanta sama ta duniya da adan tauraro tauraro ado ne yanzu misali in ka wuce inda ba haske da yawa in ka ɗaga kanka sun fito kin wannan masha Allah tabarakallah abin zai baka al'ajabi ya baka horin ciki ka kalli hutulu ga sunan baka san ba iya nisan su kuma sun haskaka duniya wane ne ya sai wannan in ba Allah ba ويفرا من كل شيطان مارد kuma kiyayewa bindiga ce bom ce ga dukkan wani shaidani mai taurin kai iya hawa za a halbo shi da su su kone su lalace su zubo su haukace su yi ta tahiya su fada ban daki su fada ramuna shi yasa annabi ya ta koya mu addu'a ta komi in zaka shiga ban daki ga addu'ar da zaka wadi ga kafa da zaka shiga da ita ka shiga da kafal hagum ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ina neman tsari da kai Allah ka tsare ni da aljannin nan ka gani in zaka hudo ka hudo da kafar dama ka ce gufranak ina neman gafara ka ya Allah saboda na dade ban yi ambatanka ba a ban daki in zaka shiga gida ga inda za ka yi in zaka huta da gida ga inda za ka yi in zaka shiga masallaci ga addu'arka in zaka huta sannan kuma ana akwai wani bayani ya kamata mutane su gane ba zuwa za ka yi ba ƙoho ban ɗaki ba an ce ba da ƙaho ka shiga da ƙahon hagun ba zuwa za ka yi ba ƙoho ban ɗaki kana daidaita wace ƙaho ce ƙahon hagun ya ɗauka wani ya tsinka ya kai ce me wanda yake a ƙoho ban ɗakin nan da kawai tsirin da yake yi kenan kamun ka shiga musulmi kamun ya tafi ma ban ɗakin ya yi sai ya san ƙahon hagun ce za ta fara shiga in masallaci ne kamun ya zo ma ya yi seti ya san ƙahon dama ce za ta fara shiga dukkan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'in da za mu yi.
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقبضون من كل جانب bari zan can aljannin na mun huce shi. Wa hum an ayatina mu'ridun آياتها معرضون sannan kuma daga ayoyin ubangiji kaga sun bujirce mutane duk da wannan abubuwan da aka faɗi. Sun bujirce sun ki sun ki komawa ga Allah sai Allah ya ce me wa huwa alladhi وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ku duba hailar wata halitta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi khalaqa al-laila wan nahara Allah shine ya halicci dare da yini sannan wa shamsa wal qamara da kaskon rana wal qamara da watan kullun fi falakin yasbahu fa- yasbahun kowanne yana kan hanyar shi yana tahiya kowanne akan hanyar shi yake daban yana tahiya ba su taba gamuwa ba ba a taba cewa ba rana da wata an cafke ba a taba yi ba kuma ba a yi ba Allah yake ce mana a cikin surat yasin لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار wa kullum وكل في فلك يسبحون
kowannensu yana kan hanyar shi yana tafiya daban-daban la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara da a ce rana za ta riski wata wala laylu sabiqun nahar ai da dare ya rigayi yini da abun ya zama aks wa kullu fi falakin yasbahun kowanne yana falakin shi to menene ake yin kusufi da kusuf kurwa zaman ne haka ne za a huce ne sai a yi aikatari da can ake bi in za a yi kurwa zaman sai aikatari ɗaya bisa ɗaya haka an yi kurwa zaman shi ne kawai ake rana ta kamo ba tafkewa ba ce ake kurwa zaman ne za ku yi ɗaya a sama ɗaya a ƙasa sai ya ɗan kare kuma ya wuce shi kenan kullum kowanne Allah ta yi akan hanyar shi yake kowanne akan hanyar shi yake wa huwa alladhi khalaqa al-laila Allah shine ya halicci dare duhu duhu Allah ya halicce shi idan kana tsoron kana ganin cewa ka shiga cikin duhu ka cika ranka ba babbaka ka yi abin da ka ga dama ka saba ma Allah innal ladhi khalaqa al-laila yarak wannan wanda ya halicci duhun yana ganin ka baka gani in kana tsaka ɓannar kawo duhun Allah ya sa mai haske gub ga kanan kaka to ka gani kuma ni'ima ce ashe da ake in dare zai zo ake zo mu da shi da kaɗan kaɗan da kaɗan kaɗan in sahiya za ta zo hallo ta zo da kaɗan kaɗan kaɗan har rana ta bude da kawai gub ɗaya ake yi kuma a yi gub ɗaya duhu ai ka san da an ga akwai matsala ko sannan hatta ga ido le batone batone inda suke gani a cikin ido abubuwan ido da yake gani su akwai wasu a tsaitsaye suke wanda suke ganin rana wasu a kwance-kwance suke wani masu ganin duhu in a lokacin duhu ya zo maka yanzu muna ga cikin haske wuf duhu ya zo sai ga sai ka jima kamun ka fara kamun yi wa'annan su koma wannan su fito wannan duka Allah ya yi su subhanallah subhanallah ai shi mutum in ka ɗauke shi mashin ce wadda take ita ce ga ta nan bi akmaliha mashin ce cikakka wadda take ita ce halittar shi duhu Allah ya yi wannan hara Allah ya halicci yini hallo shi ma halittar shi ya yi sannan kuma shi yake shigar da duhu cikin yini daren kuma wani lokaci ya shigar da dare cikin ciki- ya shigar da yinin cikin daren kamar wannan lokacin namu ne yanzu yanzu yini ne ɗan kaɗan dare ne yake yawa dare ne yake yawa ya kamata masallatai duk a duba lokacin sallah lokacin sallah daga ya huce tsawon ka ɗaya to ya shiga lokacin lokacin la'asar ta shiga karhe uku da minti 20 da minti 25 zuwa da 30 tuni la'asar ta shiga kuma yayyen aikin da Allah yake so as-salatu ala waqtiha ahabbul a'mal ila Allah as-salatu ala waqtiha fiyayyen aikin da Allah yake so sallah a lokacin ta na farko amma daga inuwa ka ta huce biyun ka ka shiga laruri lokaci ne na biyu kake sallaka ba a muftari bane kake sallaka shi ko a yanzu in ka duba wajen karhe hudu tuni ya shiga laruri ya kamata a duba a canza Allah shi ya faɗi a cikin alkur'ani يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل Allah shi yake shigar da yini cikin dare ya shigar da dare cikin yini wani lokaci dare yake da yawa yinin kaɗan cikin rani cikin da- cikin sanyi cikin rani kuma yini ne mai yawa daren ɗan kaɗan ne da kakunta an tashi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce kuma wa shamsa wal qamara shine ya halittan mu mu kaskon rana kuma ya halittan mu mu kaskon wata duka kuma duka da fa'idar da suke duka hasken rana mun yi bayanin shi a karatun jiya- shekarun jiya wancan satin ne ko yanda yake sa cholesterol na jikin mutum yake mai da shi vitamin D na karhin kashi karhin kashi kashin ka yi karhi ka dinga tahiya yaron da bai shan rana zaka ga duk jikin shi ya motse bai da karhin kashi sai wata cuta da ake cewa lin da larabci ta kama shi ya zama mu bai da karhi bai iya karhin komi amma mai shan rana yana da vitamin D eh tamam
كلهم في فلك يسبحون da rana da wata Allah ya ce kowanne yana cikin hayye shi yana tahiya babu wanda yake cafkuwa da wani sai mi gaba وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suke cewa ai sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun a ku bar shi kawai mawaki ne mu dan jijjirka shi dai ya daya da al azaba azaba da yake da ake mishi da sauransu ya mutu shikenan in ya mutu ai bayye da magada babu wanda zai ci gaba da addinin babu wanda zai yi kiran kiran da yake yayi dai ya tafi shikenan ya kare ya ai abbar ne yankakken baya bayan shi ya yanke bai da zuriya babu ɗan shi wanda zai ɗauki da'awar tauhidi kun ji sharrin da suke suka bullo kuma daga sharrin da suka bullo wai ba yadda baya wanda zai ɗauki da'awar tauhidi su bu san ba addinin nan shi Allah da kanshi yake tafi da shi shi Allah yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun نزلنا الذكر وإنا له لحافظون mu ne muka sabko wannan alkur'ani in ji Allah ya ce mu za mu tsare shi saboda haka ba gado ba ne a ba gado ba ne ka yi ne kawai ina eh yan gidanmu kan ya roshe ko ma gidan naku akan kakkare yake dole kai wai sai an girma gidanmu dole ka tsaya ka bi sunnan annabi addini nan ka ki kaso tahiya zai yi kuma lokacin ka ne za ka yi ka tahiya ka abinda kai za a ma lissahin shi Allah ba ruwan shi da gidanku babu ruwan shi da gidanku ko mun karabarka ko mun karabarku da ɗaukaka ku Allah ba kun yi ko ba ku yi ba ne kun yi ko ba ku yi ba shine magana tunda annabi yace ya Fatima ku duba ya kama sunan diye shi yace ya Fatima bintu Muhammad ya ke Fatima diyan Muhammad yace salini min mali ma shi'it ki tambaye ni daga dukiyata abinda nake da araya na iya ina baki in baki la agni anki min Allah shay'a wannan iya miki komi a gurin Allah to ku duba ku gani ya kenan kai kai jagal jagal baka san ba inda zaka mutu ba mu san ba yaya zamu yi da ni da kai da ke da kai da kowa ba mu san ba yaushe zamu mutu ba mu san ba wace irin mutuwa zamu yi har ka dinga tashin kara hanci ya kamata kenan kowa ya dinga addu'a wannan wanda annabi yake Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai yawan caccanza zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka in mutu akan addininka ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal إنك wahhab.
أنت الوهاب ka dinga yawan addu'a cewa ya ubangijinmu kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu ya Allah dan kai ne mai kyauta Allah sa mu cika da imani da suke gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan magana sai Allah ya maida musu martani sai Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ai tun gabaninka babu mutumin da muka sama dawoma ko akwai wanda aka ce har yanzu bai mutu ba ya dawoma wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld babu mutumin da muka sa ma dawwama tun gabanin ka ya rasulullah sai Allah yake afa in mitta أفمن مت فهم الخالدون yanzu kai in ka mutu su kuma dawwamammu ne kenan inda ka je kin zuwa za su yi sannan kuma suke cewa babu wanda zai ci gaba shi wannan wanda yake kulla sharrin inna shani aka huwal abtar
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر wannan maƙiyin naka da yake kulla ma sharri shine mai yankyakken baya babu inda zaya inna shani aka huwal abtar an fahimta da kyau ko inna a'tainaka al-kautsar mu ne muka baka kyauta mai yawa ya rasulullah wa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka ka kama hannunka in za ka yi sallah eh haka malamai suka fassara wanhar eh fassara ta biyu wanhar ka soki layyaka fassara ta farko wasu malamai suka ce wanhar ka kama na harkin inna shani aka huwal abtar wannan makiyin naka shine mai yankakken baya to kenan kowa mutuwa zai yi akwai ran da bata mutuwa kullu nafsin كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah subhanahu wata'ala ya ce ku sani kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai kowane ne in dai rai gare ka to sai ka ɗanɗani mutuwan nan sai ka mutu wallahi mutuwa za ka yi kowa mutuwa zai kullu nafsin za'iqatul maut magana ta kare an buga hatam sannan a wata aya Allah yake ce mana me innaka mayyitun إنك ميت وإنهم ميتون thumma innakum yawmal ثم qiyamati إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون innaka mayyitun lalle kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutuwa za kai wa innahum mayyitun kuma lalle su ma mutuwa za su yi kowa sai ya mutu thumma innakum yawmal qiyamati kuma ku duka gaba ɗaya ranar kiyama inda rabbikum taqtasimun za a gama ku gaba ɗaya ranar raskwana eh ayi bayani yawma tubla sara'ir ranar tonan asiri kowa ya kawo bayanin shi to ka gani kenan babu wanda zai daga gaba ya ce shi bai mutuwa ayoyi da yawa da yawa sun nuna mana lalle lalle mutuwa za mu yi wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kuma a cika muku ladan ku wanda suka yi aikin kirki ranar kiyama sai Allah ya ce faman zuhziha ومن alanna زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور kun ji bayani inda yake wanda suka samu faus babban rabo faman zuhziha anan nar wanda aka kakkauce shi daga shiga wuta aka kakkauce shi bai shiga ba wa udkhila aljannata aka tashi aljanna kai wannan fakar fas ya samu babban rabo ya shiga nan ne kadai ke da boy hult dawwama hal abada domin za a yanka mutuwa a yanka a yanka ta gaba ɗaya yan wuta su ganta yan aljanna su ganta wata hikima ce ita ma wadda kwakwallo ka bata iya ɗauka annabi ya ce za a janyo mutuwa kamar rago a ce ma yan wuta kun san wannan ce mutuwa ce a ce ma yan aljanna kun san wannan ce mun san ta mutuwa ce sai a yanka ta a gaban su a ce ma yan aljanna khuludun bila maut a ce ma yan wuta khuludun bila maut dawwama babu mutuwa shikenan babu mutuwa kenan a nan duniya akwai mutuwa don kowa sai ya ƙare kowa sai ya mutu kullu man alaiha كل من عليها فان ni zai saura ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام wata aya kuma Allah ya ce kullu shay كل khaliq كل شيء هالك خالق.
إلا وجهه lahu al-hukm له الحكم وإليه ترجعون
kun ga wannan ayoyin sun tabbatar mana da babu wanda zai yi saura kowa sai ya mutu kawai sai ka shirya yaya zaka mutu ta wani hali zaka iske ubangijinka kawai ka shirya amma mutuwan nan fa sai ka mutu ya ishe ka misali wanda yake kirikiri in an goku ba a mutu ba a garin ku ba a mutu ba an goku an mutu ko wani a gidansu ma akwai wanda ya mutu ko kuma in kai shedan yana yaudarar ka yana ga baka isa ba mutuwa a sai na girma sai na yi aure sai na yi kuɗi sai na ta yi mota fam villa voiture argent fvva sai na gama wannan abubuwan duba a ƙasanka babu wani wanda yake ƙane ne naka ya mutu eh a kasan wasu ta ake fvva sai an yi fam villa voiture kasan fam malam ya auri mata ya yi villa ya yi kuɗi to haka al'amari yake tsayiya dukkan mutuwa zami kenan kowa ya shirya yaya zai iske ubangijin shi ita ce kawai magana sai Allah ya ce banda mutuwa kun tabbatar da mutuwa za ku yi ko za mu jarabce ku bi sharri wal khairi da sharri da alkhairi fitina jarabta ta fitina malamai wasu malamai suka ce alkhairin wannan ana nihin ni'ima domin ni'ima jarabta ce in aka Allah ya baka ni'ima dan ya ga yaya zaka sarrafa ta ne zaka yi yanda Allah yake so ko ku ko ku girman kai zaka yi kai banna wasu malamai suka ce alkhairin wannan anan ni'ima sharrin kuma suka ce musiba kun san ni'ima fitina ce musiba fitina ce dukansu fitina ce amma wanda ake gani daga an ce fitina sai a ga ɓangaren shari to ni'imin ma fitina ce eh don akwai hadisin da talaka zai akwai talakokin da sai sun talakawan da sai sun shiga cikin aljanna kusan shekara arba'in wasu masu kudin suna baya ana lissafa musu biye da yalbiyu shekara arba'in daga ina ta zo ina ta shiga shekara arba'in kana cikin aljanna su ba su iya shigowa ba ai fitina ce fitina ce wadda take ita ce wasu malamai suka ce a alkhairin innan da ake nihi ana nihin al'afiya lahiya domin lahiya alkhairi ce wadda take ita ce in kana so ka san lahiya alkhairi ce ka je likita ka je ziyarar likita ka bi gado gado pavillon pavillon ka leka ka ga marasa lahiya ka je gidan mahaukata ka leka ka ga ya suke ka ga mutum ne da kunnen shi irin naka idan shi kana da iyata hancin shi da bakin shi iya abinci kana abinci amma gashi ne yana cikin wani mawuyacin hali kai ku lahiyar kalau sai ka san lalle Allah ya maka ni'ima suka ce sharrin ana nihin rishin lahiya wasu bangare kuma na uku suka ce a'a alkhairin wannan ana nihin halak abubuwa na halak a sharrin wannan kuma ana nihin abubuwa na haram innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat halak a bayyane take ka ci abin da aka ce halak abubuwan da kai duka na halak ne ko ko ka shiga gonan Allah ala wa inna li kulli malikin hima wa inna hima Allah maharim kowane sarki yana da inda ya kiyaye gonar shi inda Allah ya kiyaye shine abin da ya haramta ka shiga ka ci iyaka ka shiga inda Allah ya haramta ko ko baka shiga ba wannan fasara guda uku ita ce ba alman tafsir suka ma suka ma al-sharr wal khair na farko suka ce ni'ima ce da musiba na biyu suka ce a'a lahiya ce da rashin lahiya na uku suka ce a'a al-halalu wal haram shine wala nabluwannakum za mu shirye ku
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونبض من الأموال والأنفس والثمرات wannan kuma wata irin jarabta ce za mu jarabce ku in ji Allah ya ce wala na buwallu wannan kuma jarabta ce ita dai duniya jarabta ce jarabta ce kala-kala da alkhairin da sharrin fitina wannan ita ce ayat da muka kawo nan ba ayat da Allah ramu ya kawo ya mai da maka ayat ya ce ba fasara gurin ba ce sai Allah ya ce mi wa ilaina turja'un gare mu za ku komo gabaki daya gare mu za ku komo shine muka yi bayanin cewa kowa sai ya mutu kowa sai ya koma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce me wa idza ra'a wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzua هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa idza ra'aka alladhina kafaru, waɗanda suka kafirta idan suka ganka ya Rasulullah, in yattakhidhunaka illa huzwa ba komai ba suke ma suke kama ka sai dai dan izgili izgili kawai suke ma ka huce a ce lasta mursalin kai ba ma'aiki ba ne su jehe shi sun wasa mai diddige sun wasa mai haƙoran shi sun wasa mai sun jejjehe shi sun mai kaza sun izgili kala kala saboda haka dole mai da'awa kuma ya samu izgili ya ɗosano daga mai shugaban da'awa wanda ya shine muhammadu irin izgilin da aka mishi dole kai ma sai amma izgili sai kayi haƙuri saboda haka usulul talata malami usulul talata yace abubuwan nan tadodin nan guda hudu dole ka san su al'ilmu shine kai ilimi ilimin kuma ka san Allah da manzon shi da ilimin da zai sa ka shari'a ta musulunci kenan ba kowane ilimi ba dan ka san haƙƙin Allah ka ka dau haƙƙin Allah ka ba wani abu haluk kuma ka yi aiki da shi abu na biyu in kai ilimin ka yi aiki da shi na uku ka yi kira zuwa ga ilimin ka yi kira zuwa ga ilimin na hudu shine ka yi haƙuri akan cutar da za'a ma dan sai an cuce ka wannan ya fassara shi a guri guda wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr gaba daya a guri guda an fahimta da kyau ko sai yace wa idza ra'aka alladhina kafaru wadanda suka kafirta ko da yaushe suka ganka in yattakhidunaka illa huzwa suna kama ka da izgili ne kawai menene suke cewa a hadal ladhi ya zikuru alihatakum shin wannan shine yake ambatan iyayen gidan naku bi su'i fassara ya zikuru alihatakum yani ya ibu alihatakum shine yake aibanta iyayen gidan naku wannan shine yake aibanta wannan allolin naku shine yake aibanta su wai shine wannan a wannan magana me ake ni wai kamar ka ganshi ba wai shine yake kan kenan akwai wani hakanci ga shi kanshi an fahimta ko akwai wulaƙanci cewa shi ne yake aibanta iyayen gida allolin wannan manya-manyan allolin nasu suno ne ga su lata da uzza da manata da hubulul a'ala manya-manyan gumakan komi da gumkin shi kuma can ya ce wala ta zarunna ali hata kuma wala ta zarunna وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا
وقد adallu kathir kun ji manya-manyan gumakan kada ku bar iyayen gidanku su za ku dinga bauta ma wala ka karun na wuddun da wuddu da suwa'a da yagusa da ya'uka da nasra kada ku daina bautar su su za ku bauta ma ya za a ce Allah ɗaya ne aji alal ali hada ilahun wahida ya za a yi ce Allah ɗaya ne dukkan wannan allolin inna hada la shay'un ya wannan abun al'ajabi ne to in Allah yana makka wa zai tsare yan madina in yana madina wa zai tsare yan jidda su a fahimtar su haka suka fahimta ba san Allah ba wa ma qadarullaha وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء wa ma qadarullaha ba su kaddara ba Allah hakka qadarihi matakal qadar ikon shi eh ta canza ba ta canza ba haka take eh a a ka san akwai wata wa ma qadarullaha hakka qadari abinda Allah ya kaddara shi zai kaddara eh wannan duk abinda Allah ya yi haka nan ne wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba abinda kuke so ba zai abku sai abinda Allah ya yake so zai abku wannan haka ne amma fassarar wannan aye wa ma qadarullaha haka qadari kahurai ba su girmama ba Allah ɗaukaka darajar shi matukar darajar shi haka ake ne ba can ba ko kai ta eh eh eh idan khalaqna kulli shay'in bi qadar an gane ko sai Allah ya ce wannan suke cewa wai wannan yadkur bisu yana ambata saboda ai can annabi ibrahim ai ta suka yi sami na fatan yadkuruhum yuqalu lahu ibrahim يذكرهم يقال له إبراهيم lokacin da suka huta suka bar shi da zai kalkashe gumakan nasu ai ta aka yi mun ji wani fatan wani saurayi yadkuruhum yana aibanta su an da wannan wanda ake ce ma ibrahim da aka ce a kawo shi har nasiya suke mai suma ai irin wannan magana ce a an ta fa'alta hada bi alihatin ya ibrahim أرادوا به على To kun gani?
أعين الناس أكناس لعلهم يشهدون na'am a an ta fa'alta hada bi قالوا أنت alihatin فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم to kun ji irin abin wai ta suke ba mu je ba muna zuwa ta suke wai kai da hankalinka ibrahim kai ne kama wannan wai nasiha ce irin wannan ta manya eh kamar shaitan ne da yace inni lakum aminun nasi ai galgadin ku nike galgadi ne ni mai galgadi ne to irin wannan abubuwan ne an fahimta ko wa hum bi dhikrir rahman su kuma da ambatan ar-rahman Allah hum kafirun sun kafirce ba su ambatan ar-rahman Allah subhanahu wataala wannan ya biyo bayan cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kal abota ma kowa sai Allah sai suka ji kuma yana cewa ya rahman ya rahman sai suka ce yawwa shi ma bi gare ga Allahu ga ar-rahman wanne ne kuma ar-rahman kin mu in ba rahman ya mama ba muka sani shi ko rahman ya mama kun san wane ne shine musailamatul kazzab wannan wanda bayan hutawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma annabi lafiya ce shi ma annabi ne shine rahmanul yamama su shi kadai suka sani wanda ya ce ai ƙasa ta mu ce ta mu biyu ka rike ta ka rike tawa Allah ya aiko ka Allah ya aiko ni ni ina nan kai kana can gurin yace min musailama rasulullah ila muhammad rasulullah annabi ya ba da amsa yace min muhammadur rasulullah ila musailamatil kaddab makaryaci kawai aslim taslim ka musulunta kawai ka kubutar da kanka kun gani a musulunci ana so in kai anna kamun shiga musulunci ko a cikin musulunci kuma ka samu kai wani babban abu na kirki a cikin musulunci annabi ya nema tun a rayuwar shi wa zai je kashe musailama saboda ya yi da'awar shi annabi ne shi kuma annabi muhammadu shi ne cikamakin annabawa shugaban ma'aika sai bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san waye kashe shi wannan wanda ya kashe hamza da ya musulunta ya kyautata musuluncin shi shi ya je kashe musailama za a tashi ranar kiyama da hamza da da wahashi gaba ɗaya a yi gabar rai a shiga aljanna eh sahabi ne ya yarda da annabi ya ya amshi musulunci a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa har kullun ana tarihin annabawa tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi kakka yi garajen la'antar mutum sai ka ji karshen shi al-islam yajibu ma qabla musulunci ya shahi abin da yake tun gabanin shi sai ka ji ƙarshen mutumin ya mutu a musulunci ko ko ya mutu a kahurci a wannan ne tukwana zai kai ɗau hukunci a kan shi su mutu san kowa ba wai sai rahmanul yamama sai wannan musaili mutul kazzab sai suka ce to shi ma ai yana kiran Allahu kuma yana kiran Ar-Rahman sai Allah ya ba su amsa yake cewa qulidu Allah a'udhu ar-rahman na'am أيما تلوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
الله سبحانه وتعالى يتوقع يا مسو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ويكرم الله كوكما الرحمن أيام من تدعو دون دكوكي يكرم kai ba su ba banda Allahu da Ar-Rahman din ma falahul asmaul husna iya da wasu sunayen ma tsarkakakku Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim ka sunan suna goma tar da tara iya da sunayen ma wasu banda wannan amma dai shine kullun shi ɗaya ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai Allah ya ce mine bi zikir rahman hum kafirun khuliqal insan khuliqal insan min ajal na'am sa'urikum ayati fala tasta'jilun Allah ya ci gaba da cewa khuliqal insan min ajal an halicci irin nan na mutum min ajal daga ajal ajalin kin wannan iya da fassara biyu a gurin malaman tafsir wasu malamai suka ce ai gaugawa ita ce ajalkin wannan saboda mutum gaugawa gare shi komi gaugawa yake innal insana la sharra tijali du'a'u bi khair zaga yana gaugawa addu'a ta sharri akan shi gaugawa gare Allah yake ce mana wa yasta'jilunaka bil azab zaka ga suna gaugawai a zo a kawo azabai a kawo azaba kaji mutum wai dinga gaugawai a kawo azaba wai har wani wuri suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indaka fa wa idza qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min min فامطر علينا حجارة من السماء من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون wannan na uku ne ka tsalle وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم وما لهم ألا يعذبهم ألا يعذبهم الله Allah suke cewa wa yasta'jilu Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik ya Allah wai in wannan abun da gaske ne daga wurinka fa amtir alaina hijaratan min as-sama kamu mu ruwan duwar watsu daga sama a ragalgaza mu kai ji magana wata ajala ta gaugawa kawai ka roki ba- da cewa suka yi Allah in dai gaskiya ce Allah ka shirye da mu bai hi ba ya Allah in wannan abin da suke faɗi gaskiya ne ya Allah muna roƙonka ka shiryar da mu zuwa wannan abu in ko ba gaskiya bane Allah ka sa mu ciki amma sai suka yi waifa amtir alaina hijaratan min sama irin wanda za su ɗau Qur'ani ne su ɗora su ɗora su ɗora su karan tsuwa su tabka su ce musiba ta kaɗa haukan su in ba wawanci ba da hauka rantsuwa za ka ce Allah in shiri in dai kai kake son wannan to Allah ka sa ni ba haka bai daidai to innal insana la sharrasta ijali du'a bi khair mutum mai gaugawar bala'i ne ya samu akan shi wa qalu rabbuna ajjil lana qittana qabla yawm hisab suke cewa ya Allah a gaugauta mu mu rabon mu na azabar kamu ranar lissahin da annabi Mu- da Muhammad yake faɗi in hal akwai shi to a kamu mu azabar tun yanzu mu gani to ajjala kin wannan malamai suka ce gaugawa ita ce ake ne sai Allah yake wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim Allah bai zamanto ba zai azabta su kai kana ciki Allah ya alƙawari ba zai halaka wannan al'umma bayan annabi ya mutu wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah bai zamanto ba zai azabta su matuƙa suna istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kana ana ta istighfari Allah bai azabtar da mu amma wa in an fara istighfari wa ma lahum alla yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram wa ma kanu awliya in aka sadde daga daga daga daga ibada da komi to wannan hun azaba za ta zo wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu wasu malumai suka ce al'ajala kin wannan ba ana nihin gaugawa ba al'ajala kin wannan ana nihin atin wa turab laka da tabo farkon halittar ɗan adam tunda ai Allah ta yi mine khuliqal insan min ajal an halicci irin nan na mutum daga ajal laka daga laka aka halicci irin nan na mutum saboda sun yi istidlali sun dau hujja akan wannan ayoyin inda Allah yake cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin إني خالق بشرا من طين daga lokacin da ubangijinka ya ce ma mala'iku zan halicci irin nan na mutum daga laka kenan tinkin wannan khuliqal insanu menene nan gurin ayata ce khuliqal insanu min ajal kuma inni khaliqun basharan min tin kenan laka ce kun ji inda qur'ani ya fassara qur'ani ko kuma ha'ilau kala asjudu liman khalaqta tina yanzu shaydan da yake yake sujada Allah da ya tambaye shi me yasa nace kowa ya sujada ga annabi ga Adam kai ka kiya sai a asjudu liman khalaqta tina in yanzu yi sujada ga wanda ka halitta da laka kaga kenan harkon mutum din ne laka ne kuma Allah yace alladhi ahsana kulla shay'in khalqa wa bada'a khalqal insan min tin kun ji ayoyin da suka yi istidlali da shi a wannan tafsir na farko suka ce ba ajala ba gaugawa ake ni a'a ana nihin laka saboda Allah yace ya halicci irin nan na mutum daga laka kuma suka yi istidlali da wannan ayoyi khuliqal insana min tin min tin min ajal ko sa'urikum ayati fala tasta'jilun Allah ya ce zan gwada muku ayoyi na kala-kala, ku bar wata gaugawa, sanurihim ayatina a wata aya, fil afaki wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq. Yace sai mun gwada musu ayoyinmu a cikin sarari, yanzu a cikin sarari da muka yi dan bayani wani dan kadan, aya nawa muka gani? Da yawa ga su nan na cikin sarari wa fi anfusikum kuma a cikin kanku a cikin kansu Allah yace ka dauki mutum ka kalle shi kawai ka san kai da wannan da wanda yayi shi kuma wanda yayi shi ya isa har sai ya bayyana a gare ka cewa Allah da gaske ne Allah akwai shi Allah gaskiya ne Allah ya alkawali sai ya gwada ayoyin wannan da kyau wa yaqulu mata na ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين suke cewa to mata hadal wa'ad wai alƙawalin na tashin kiyama da kake cewa zai yaushe ne to ga mu wace rana ne ba mu randebu eh ba mu randebu le combien kwanaki ba sun wata wata magana an ce akwai wani katon dutse ya tunkaro planet terre zai zo ya gwamsu aka sa rana en dimanche a ranar za a yi tashin kiyama an yi la ya alamul gaiba illallah قل لا يعلم الغيب illallah إل- قل لا يعلم ال- لا- قل لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا الله qaretul suratu وما يشعرون أيان يبعثون mafatihul gaib guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah a qaretin suratul إن luqman الله عنده علم الساعة نعم.
وينزل الغيث wa ya'lamu ويعلم ما في الأرحام وما تدري.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري.
وما تدري نفس بأي أرض تموت inna Allah إن الله عليم خبير.
خبير
abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah shaye shi daga zukatanmu Allah ka sa wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته